أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله za mu shafi na casa'in da uku nuka ta tamanin da ɗaya tarihin juma'a su yi sarri wa hadam al'ilhadu fil haram man wata madabu rasan fi wajhi man jasa ala al-muslimin wa jalla ala awratihi ad-daira al-dhabu bi ghayri Allah al-amru min makri Allah الإياس من روح الله إسبال بذلك تعذبا وخيلا لباس الحرير والذهب للرجل من خشي عبده أو جدعه أو عذبه ظلما وبغيا وكذا من صنع هذا لأي مسلم كتاب الكبائر للإمام الذهبي وللإمام ابن القيم وللإمام بن عبد الوهاب malam ce ci gaba da bayani akan zunubai wannan suke zamowa sanadiyar musulmi ya yi mummunar cikawa Allah ya tsare mu na tamanin da ɗaya shi ne barin sallar juma'a mutum ya ke zuwa juma'a ya sallah shi kaɗai dama hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai hadisin da yake cewa wanda biyu bar juma'a uku a jere to Allah zai yi yunki a kan zuciyarsa ya zama munafiki Allah ya kiyaye na na tamanin da biyu shi ne wato ƙetare iyaka a cikin haram wato yin sabo a cikin haram aikata zunubi a cikin haramin makka dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkurani wa man yurin fihi bi ilhadi bi zulmi yuziqu min azabin ali wanda duk yayi nufin wani albasha ko ƙetare iyaka ko zalunci a haramin makka Allah ya za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi na tamanin da uku shine mutum ya wa dabba zane a fuska dabba zane a fuska wanda suke fiye da dabbobi sun san wannan magana akan ma dabba alama ko da wuta ake to duk abin da za a mata to bar da fuskarta saboda azabtarwa ne musulunci ya hana akan mata a baya akan mata a jikin gela da sauransu na tamanin da hudu shi ne wanda yawa musulmi ne kan asiri ya tona wa musulmi asiri yawa musulmi ne kan asiri ya tona wa musulmi asiri to a wannan gabar ce nake so na yi magana siyasa kusan ba cika magana siyasa siyasa ba na eh saboda kwaɗan da yake ciki ya yi yawa amma halin da muke ciki yanzu abubuwa da yawa za su ja ɗan adam dole ya tsaya a matsayin shi na musulmi ya yi zaɓe kuma ya zaɓe musulmi me yasa zai zaɓi musulmi saboda waɗanda ba musulmi sun fito sun nuna kamar zai ce mu mun san ba haka ba ne amma yanzu sun nuna faɗa ne tsakanin musulunci da kafirci na na wannan ga shi nan ga suna a coci coci suna faɗa ƙiri wanda bai ji ne zai bincika na ko ba wanda ji na yawwa sun fito da su ƙiri ƙiri cewa musulunci za a nuna wa ta ba to da wannan dalili na ce ni kuma na san mu mun san me yasa ya ba mu muna da hankali ne mun san me yasa aka yi musulmin musulmin cikin kowa ya san me yasa aka yi wannan shi ne Allah ma ya san mun san me yasa aka yi lissafin siyasa ce kawai ta kwace wani ya ce mu ba haka ba lissafin siyasa ce ta calculation ne na siyasa yarda musulun musulun suke kuma ba su da wani option sai shi idan da lissafin siyasan ya ya wada a kan fir'auna da yana da rai a ce shi za a ba mataimaki wallahi da shi za su ba na? eh lissafin ba yadda za a yi mai siyasar sa amma tun da ta wado mana haka mu kuma ba yadda za mu dole mu a matsayin mu na musulmi ko ko waye ya san cewa musulmi sun fi yawa a Najeriya duk da yawan mu taron tsintsiya ne ba shara na eh taron tsintsiya ne ba shara amma duk yawa kan rashin kunya ne wani ya nuna ka a Najeriya ya ce wai ya fi musulmi yawa na renin wayo ne don wannan karya ne yawa karya ne ba ma daidai ne ba Allah ya yi mu yawa eh Allah ya yi mu yawa da haka tunda abin ya bullo haka to lalle ya kamata kowannen mutum zai samu bayanin da zai wa Allah madaukakin sarki na yawa wannan wannan kawai shi ne saboda ne ba in in abin ya har sai ya sai ranka ya ɓaci dan sai an taɓa musulunci ni na ji mai faɗa cewa bana za a nuna musulunci cewa ba mu da yawa na? ta ƙarya ne ai na? to yanzu musulmi ba ya ciki ba zuwa ba zuwa ai maganganun wato suna da yawa faɗin yana da yawa ta kowane ɓangare amma dai da mun ka'idar musulunci idan musibu suka taho misali a ka'ida ta dokar musulunci in musibu suka taho aka ce ba ga hanya biyu za ka bi dole kuma zai kamu ɗaya amma aka ce ba nan zaki biyu ne yake zuwa nan kuma zaki ɗaya a ƙa'idar musulunci musulunci ya lura ma dole sai ka zo hanya mai zaki ɗaya ai da an gana wani wanda na kau yawa na yawa ko ba ko wata kila na kun kama kokowa ba kun ce misali ya fi da ce su yi to shi ne kawai abin da za mu ƙarshe kuma sai dai mai ta addu'a kamar da yake faɗi duk abin da yake alheri ko ba masu Allah ka ba wanda duk cin zaɓensa alheri ne kowa ya Allah ta yi wanda kuma cin zaɓensa musifa ce damuwa ce ga al'ummar musulmi da musulunci to Allah ka hana shi na'am na tabanin da biyar shi ne yin shamshi na tamanin da shida yanka saboda wani Allah na ce yanka saboda wani Allah shi ne yanka da ake yi saboda tsafe-tsafe saboda gumaka saboda aljanu da sauransu na tamanin da bakwai shi ne amincewa kamun Allah musulmi ya zama baya jin tsoron Allah kawai yana ga ba abin da Allah zai mai to wannan musulmi ne babba sa'annan fidda ne daga rahamar Allah na tamanin da takwas shi ma musulmi mutum ya riga ta shi kenan shi ya zai kaɗe kawai jiya ya ce mutum shiga wuta eh to wannan musulunci ne da ba dai zunubin mutum kuwa dai laifin mutum ya riga tare da rahamar Allah na tamanin da tara shine wato jan gwado ko jan mayafi ko jan riga ko jan wando ko jan duk wani abin da ake sawa ko jan rawani ko jan duk abin da ka sani su babi ne to mutum ya rinda jin shi a ƙasa don nuna isa da takama irin kayan amarya din nan ka sa ko wani kayan amarya za a yi shi ne matsa a ɗinka shi ne yawa yana ƙasa sai an zo an tattara mata na yawa to wannan haramun ne to mutum ya yi riga ma wanda za ta ringa jan ƙasa saboda cewa shi ne ko shi ne sarkin garinsu ko shi ne gwamnan garinsu ko shi ne mai kuɗin garinsu misali duka haramun na tasa'in shi ne sanya tufafi na halili ko zinari da namiji amma duka wannan musulunci ya halatta mata mata duk za su iya sawa to na ƙarshe shi ne na tasa'in da da ɗaya shi ne dandake bawa a dandake bawa ko a duk kusan duk da daga ne me ake kira shi ɗaya da hausa na fiɗiyewa yawa shi ne shi ne dada ko a fiɗiye shi ko kuma a azabtar da shi saboda zalunci da ƙetare iyaka akwai wanda za ka ga saboda mutum bawansa ne yana masa haka yanzu babu bayi amma akwai waɗanda suka yi kama da bayi akwai 'yan aiki ko direbobi akwai mutane ne wanda Allah bai ba su wata ɗaukaka ko daraja a cikin society ba Allah ya sanya su a ƙarƙashin wasu suna da iko da su sai abin da suka ga dama su yi to a nan duk irin waɗannan sun shiga cikin ƙarƙashin wannan za ka da wani kawai shi a zalimi don kawai kai ogani a ofis shi da duk wanda yake ƙasa sai ka zalunce shi ka taka shi ba yanda yake kai aiki ne ko kai jiji ne kai kai darakta ne masu iya kuma ɗan level 1 ko level 2 ashe babu level 1 ko? ashe na ce ashe ba level 1 sai ina jin daga sun samu yanzu daga level 1 ne ne 6 ne? a a kai akwai ƙasa akwai ko yawa ko ƙasa ƙasa to za ka gani wani a matsayin ya Allah ya sa yi bambanci sosai kana iya taka shi ba a kunje iya to irin wannan zalunci Allah yana ne yana jira ne ya taka ba wannan ya ci da aure wani za ka ga saboda yana da dukiya ko na da mulki sai je aure ɗan gidan talakawa shi ma zai iya taka ta bayan jijiya ko kara ba ta isa ta kai gidansu saboda ya riga ya mallaki gidansu da ta je ta ce ya mun kaza za su ce iyaye za su ce za ku tana za ki tana mana a ciki wato za ga rufin asirin su duk yana wajensa to a nan shi kuma sai ya abin da ya ga dama yana ta zalunta ta to Allah yana nan inna rabbaka labil mursal Allah yana nan yana jira zai ana madakata irin wannan duk suna ciki shi yasa in Allah ya dora ka kan mutane kada ka yi aiki da wannan dama su fitar da su ko ranar sakamako saboda kamun Allah yana nan yana nan ta sai ya zo za a mutu sai a ta tiga a tawa mutum tilawa ya manta a hasahu Allah wa rasul Allah ya diddiga abin da mutum ya yi su kuma sun manta sai mutum zai mutu aika sun nuna masa sun nuna a nuna masa shi ga shi ka ka yi na ranar kaza ka yi na ranar kaza ka ci amana nan kaza ka yi sata nan kaza ka yi su nima Allah ya tsare su to wanda shi ne ya kawo su sai misalai da ya ci gaba da shi na mummunar cikawa Allah ya tsare su
tunanin da juna
na alhaifin haram ne ke a shi ko? yana na gane ne yana kama haram ne assalamu alaikum a kan wannan shi na haram ne ɗin harami kamar cikin ka'aba kenan ko kuwa ina ne ina ne harami ta fara da karewata hududu da kayi niyyar sabo to sai a rubuta ma ka gama yi Allah ya amma da dukkan wani bawan Allah a cikin haram ana dawafi ko mai hada su da wani ya masa wani abu ya ce kayan kaza ya ce an yi din irin ayari ne ya shirin ya ƙara nuna masa an buƙar mu shi ke zai rabin shi wannan mutumin suka ce da aka koma ko sai ya ridda ya ridda ya fita a musulunci ya fita kuma ya mutu yana kafin na don malam yake cewa wannan suna ga sanadiyar wannan abin da idan zalunci a harami babban abu ne bare ma ka yi ka ce ka yi din wato Allah ya abin da zai yi eh Allah ya kiyaye ya za ba su ba su na kwarai da gaske ƙarfin da iskilanci Allah ya tsaye na eh ku ai lada za ku samu wannan ai larura ne shi wannan larura ne ana nufin na mugunta akwai wanda za ka ga wani shi sarki ne yana da mata da yawa ko sai samu tsarki ya dallake su ko tana shiga wajen matan shi to wa sai ta shiga kaga wannan zalunci ka gani kai a nan najeriya so to yanzu da sun haɗa lahiya za su yi shi haka za su yi shi za su yi duk da haka ake ta yi ai da ka ji maganan bautar da abun ba kyau eh ba kyau Allah ya tsare
ya batun
eh alama kun ba ne in ba yan fasa ce ba ya zan yi kalama da ya alama da kamar wajen kaɗan hudu eh ba a san dan dabba ce a mai da ita kaman ba ta jin zafi ko ba ta san me take ba kan ba sun yake magana ba ne fati kun azan al'ami al'amuran a wannan na tsafi ne wannan ba su kunna azan al'ami wannan na tsafi wannan ana alama ne dan za a kai su kasuwa da ka ga mai alama ka gane wane da da ka ga ina ne shi da ka kuma sai a sani suna da rai kuma suna jin zafi eh yanzu ana yi da lokaci yanzu jikin gashin ko yanzu ana liga ma abubuwa za ka ga tura har ɗan kunne suke sa ɗan kunne kamar ɗan kunne ko wani an sa masa ɗan kunne da alama to ka ga ɗan sauri Allah wa alaikum yanzu ba ka gane karatun ba eh to mu dai za mu yi musulun musulun shi ne kawai mu za mu yi musulun musulun ma ya zara mu ake yi Allah ya san ya samu kai na to shi ne ne na eh Allah ya ji ne sa ba ni na ƙwarai da gaske Allah ya ba mu ta shi kuma in Allah ya ba shi duk abin da ake faɗa mara kyau Allah ka gyara shi Allah ya saba haka zai yi ba shi ne kawai abin fata saboda al'amarin duka yana hannun Allah mutum ko mugu ne Allah na iya mai shi yana dama ya mai shi mutumin kirki kamar yadda mutumin kirki yana iya dawa ya zama mugu wanda da ya ga yadda aka fara da Buhari da yadda aka gama ai ai shi kaddara na ba na jin idan ka ce a duk duniya duk duniya ta babban mawakaci ba a taba samun wani mutum ɗaya da mutane suka zaunace shi irin Buhari ba kan siyasa ne na ni in ka faɗa ka zan iya yadda da suka tashi kamar da ya faɗa ne to mu dai ga dalili kuma ko gaban Allah za mu nana ta wannan dalili na awa na Allah wai jibi ya ba mu ta sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam اللهم بارك على محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم المجيد لا اله الا الله العليم الحميد لا اله الا الله رب الاشراف لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش رب العالمين اللهم انا نستغفرك ونستغفرك ونستغفرك ونتوب اليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واتلو عنا برحمتك شر ما قدرت انك تقدر بالحج ولا يقضى عليك اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون